ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا بركة مدسادوا وأن مسلاتي ميتار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنتي قبل كراتمنا موطة wallafawa imamu darul hijira imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisinmu na sha hudu a cikin karatun wannan littafin in ba a manta ba sati wancan da ya gabata mun zo ƙarshen babi wanda yake mana bayani ma ja a fil almas'ibin ra'asi wal uznaina babi wanda yake mana bayani akan hukumce-hukumce na wannan shari'ar tamu akan abin da ya shahi shahokai da kunnuwa yau insha Allah za mu tashi sabon babi wanda zai mana bayani akan almasah wa alal khuffain hukumce hukumce na shahwa akan khuffi khuffi kamar yadda muka sani shine duk wani takalmi na fata wanda mutum zai sanya a kawar shi ya lullube mai kafa har zuwa idan saushi ake kira da huffi kuma suseti yana daukan hukuncin huffi haka duk wani abu wanda yake na santetika wanda za a yi a sanya shi a kafa ya liƙe kafa har zuwa abin da ya kai idan sau ana kiran shi da huffi kuma yana daukan hukuncin huffi shi ne nan malam ya kawo mana babi wanda zai mana bayani akan hukumce-hukumce na shafa akan huffi shari'a ta ba mu ta mana rangwami akan lokacin da muka samu kanmu a lokacin da muke mazamna gida muna da yini ɗaya da dare ɗaya na mushahi hufi kana iya yin arwallaka tun ta asbahi ba ka sake koma wanke kafarka ba kurum shafa za ka yi har zuwa wata asbahi mai zaɓwa kana da dare ɗaya da dare yini ɗaya da dare guda wanda kwa ya kasance a cikin a cikin bulaguro shine yana da yini uku da dare uku wannan shine limit na shafa akan hufi ba don komi ba saboda rangwame da shari'a ta zo mana da shi idan ma kuma mun sani kullum ubangiji yana bayyana wa wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj babu kumci babu takurawa a cikin wannan addinin namu wannan addinin ya zo ne da sauki kuma kullum ana neman ma mutum ana neman wa musulmi sauki a cikin wannan shari'ar tamu ta addinin namu na musulunci sanya a kullum za ka gani malaman usul malaman fiƙo suna bayani kuma malaman usul fiƙo suna bayani akan menene ya hida cewa idan aka maka rangwame ka ɗauki rangwamen ko kuma a'a ka ɗauki azima ainihin hukuncin da aka riga yi aka tabbatar maka da yawa daga cikin malamai sun ta akan abu wanda ya hida cewa shine idan an maka rangwame to ka ɗauki rangwama wannan shine abin da yake kenan lokacin da ka sanya sosai dai a huddashin da wannan yin shi zai kasance maka da kwai takuruwa a ciki ko da yaushe sallah guda biyar ko tsarki guda biyar da za ka yi a kowanne sai ka hudda ka sake sanyawa aha aka ce maka an baka dawa kurum ka shawa to shi nan malam zai kawo mana hukumce hukumce na shari'a akan abin da ya shahi mas'ala ta hufi ina tunanin mun karanta hadisi na farko ko hadisi na biyu ne kalkashin baban zamu karanta malik yace wa haddathani an malik an nafi wa abdullah ibn dinar annahuma akhbarahu anna abdullah ibn umar qadima al-kufata qadima al-kufata ala sa'd ibn abi waqas wa huwa amiruha fara'ahu abdullah ibn umar yamsahu ala al-khuffayn فأنكر ذلك عليه فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قرم سعد فقال أسألت أباك فقال لا فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط wannan hadisin daga yahya bin yahya laifi daga imam malik daga nafi maula abdullahi bin umar bin al-khattab al-qurashi wanda ya mutu shekara 116 daga abdullahi bin dirar al-qurashi al-adawi maulahum al-madani yace annahuma akhbarahu lalle wa'annan mutanen guda biyu da nafi da abdullahi bin umar bin abdullahi bin dinar sun bashi labari أن عبد الله بن عمر للي عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص يازو قرن كوفة ورن سعد بن أبي وقاص وهو أميرها أو النلوكة سعد بن أبي وقاص شيني wali ko shine amir ko shine shugaba na wannan gari na kufa shi umar bin al-khattab ya aika ya kasance shine shugaba a garin kufa fara'ahu abdullahi bin umar yamsahu alal khuffayn lokacin da abdullahi bin umar ya zo sai ya ga sa'ad bin abi waqas ya yi arwalla ya shahi hufunci fa'ankara zalika alaihi abdullahi bin umar sai ya ma abdullahi bin abi waqas ko sa'ad bin abi waqas ya mai inkari akan shafar da yi akan hufi don me yasan ya ba a wuce ba hukun ba aka wanke kafa ba faƙala lahu sa'ad sai sa'ad bin abi waqas yake cewa abdullahi bin umar sal abaka idza qadimta alaihi idan ka koma garin madina ka tambaye babanka akan mas'ala ta hufi shafa ake yi idan mutum ya riga ya sanya in dai ya sanya sai yana mai tsarki shafa zai yi ko kuma a'a duk lokacin da zai yi wani tsarkin ko zai yi arwalla sai ya cire su ya wanke su idan ka koma ka tambaye babanka to wannan ba don komi ba shi sa'ad bin abi waqas yana da yakinin baban shi ya san wannan sunna dan haka baban shi bai yi inkarin wannan sunnan ba dan me sanya kai zaka yi inkari kuma wannan yana ƙara tabbatar mana lalle sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da tafawutu wurin bangaren ji daga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kai tsirayya wani zaka same shi ya zauna tare da manzon Allah ya dauki abu mai yawa daga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani wata sunna za ta zo ta huce shi bai ma taba jinta ba sai dai bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ji ta ka dauka ga Abdullahi bin Umar wane ne yana ɗaya daga cikin mutane guda bakwai wanda suka yi yawaita rawaito hadisai daga gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai gashi nan sunnar shawa akan hufi bai santa ba shi san ya ibnu taymiya ya wallafa littafin shi raf'ul amraf'ul malam an a'immatil a'lam wannan dauke zargi daga kan akan malumma wanda suke masana shine takanyu ya kawo abubuwa guda goma sha biyu guda goma sha biyu dalilai akan takanyu wannan dalilin ko ɗaya daga cikin wannan dalilin ya sanya kake ganin imam malik ya yi ya tahi akan fatawa akan kaza wannan imam abu hanifa ya tahi akan kaza imam shafi ya tahi akan kaza imam abu imam ahmad bin hanbal ya tahi akan kaza sabida daga cikin dalilan da ibn taymiya ya kawo yace takan yi wata sunna ta isar maka shi kuma wancan malamin bata isar mai ba shi mi zai abin da ya sar a gare shi na daga aya da alqur'ani da shine zai istinbadi da shine zai zai zai zai zakulo hukuncin wannan mas'alar ko wannan mustajidda wanda ta wakana a gare shi shi kuma wancan yana da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yi hukunci a kanta to kaga wannan yana ƙara tabbatar maka lalle Abdullahi bin Umar bai san wannan sunna ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi ya sanya yayi wa Sa'ad bin Abi Waqas inkarin shawa akan hufi kuma shi sa'ad bin abi waqas yana da yaƙini ma'aikin shi ya san wannan sunna dan haka yake ce mai idan ka dawo garin madina ka tambaye ma'aikinka akan wannan sunna ta shafa akan hufi kuma kaga wannan zai ƙara tabbatar maka lalle sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da an ce wani jagora ne wani gwamna ne a cikin gari ba sa jin wani yauni akan su nisan ko su nusar da shi akan matsala wadda take umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna kaga inda wani ne sai ganin a'a a wannan a matsayin shi na gwamna a cikin gari ya sai mai inkarin haka ko kuma a matsayin shi na ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sai mai inkarin haka a'a matsala ce ta ilimi matsala ce ta a gyara duk lokacin da mutum ya samu dama ya waɗi to yi ƙoƙari ya waɗi diddan a gyara shi sanya ya mai inkari kenan inda ba haka bane ba kada ya sake yi shi sanya shi kuma sa'ad bin abi waqas yake cewa abdullahi bin umar idan ka koma garin madina ka tambaye babanka umar bin khattab shi ya san wannan sunna yake cewa faqadima abdullahi abdullahi bin umar ya dawo daga garin kufa ya isa garin madina yace fa nasiya an yas'ala umara sai ya manta ya tambaye umar wannan wa'ansu daga cikin malaman hadisi suka ce a'a dalilin da ya sanya Umar Abdullahi bin Umar ya mamanta ma da hira saboda yana da yakinin tunda an ce a tambaye baban shi kenan abu ne wanda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar wasu daga cikin malaman hadisi suka ce a'a kurun mantuwa ce ta dan adam Abdullahi bin Umar ya manci ya tambaye baban shi akan wannan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace hatta qadima Sa'ad har sai da Sa'ad bin Abi Waqas ya zo daga garin Kufa shi ma ya iso garin Madina faqala sai yake cewa a sa'alta a baka ka tafi garin kufa ka mini inkari akan shahawa akan hufi na ce ka tambaye babanka shin ka tambaye ma'ayin naka akan matsalar shahawa akan hufi faƙala abdullahi bin umar yake cewa la ban tambaye ma ahina ba akan wannan mas'alar ba fasalahu abdullahi sai abdullahi bin umar ya tambaye baban shi faqala umar sai umar yake cewa ma yake cewa dan shi idza adkhalta rijlayka fil khuffaini idan dai ka rigaye ka sanya ƙawahuwanka a cikin huffi wa huma ƙwahirata ne suna masu tsarki ya ce famsah alaihi ma kurum ka shafa a kansu wannan shi ne sharaɗi na shafa a kan huffi duk lokacin da mutum ya yi arwalla ingantatta arwalla a wannan halin ya sanya ƙawashi a cikin huffi to tabbas yana da hukuncin shafa a kan huffi har zuwa lokacin da ya cire wannan huffin nashi idan ya kasance mazaunin gida ne yana da yini daya da dare daya wannan shine sharadi na shafa akan kofi shine abdu shine umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya mai fatawa ga abinda muka sani na sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in dai ka rigaye ka sanya kawarka a cikin kofi bayan ka rigaye ka yi tsarki to wannan kana da lamanin ka shafa famsah alaihi ma ka shafa akan kawahuwanka ka shafa akan hufanka qala abdullahi abdullahi bin umar yake cewa wa idza jaa ahaduna min al-gha'id to idan ɗayan mu ya tafi yayi bayan gari ya dawo wa in jaa ahaduna min al-gha'id ko da ɗayan mu ya tafi yayi bayan gari ya dawo kurum shafa zai yi akan ta tunda ai shi a daukan dai mas'ala ce idan mutum idan yayi bawali yanzu kenan ya dawo ya sake maimaita a rawar shi kenan zai shafa a kan shi bawali ko kuma iska to yanzu to idan mutum ya tahiye bayan gari ya dawo shi ma kurma abinda zai yi shafa zai yi faƙala umar umar yake ce mai na'am ƙwarai kwa wa in ja ahadukum min al-gha'idi ko da ɗayan ku ya dawo daga bayan gari kurum zai sake a rawar shi shafa zai ina fata an fahimta kenan hukuncin shafa ya ta'allaku ne da idan mutum idan ya sanya huffin shi yana mai tsarki ko da bawali ya kama shi ko iska ta kama shi ko kuma bayan gari ya kama shi daga cikin abubuwan da suke warware arwalla wannan idan ya dawo zai sake arwallar shi kurum shafa za a yi amma dai da janaba za ta kama shi to wannan wajibi ne ta warware huffin shi wajibi ne sai ya cire su yayi wanka an fahimta مالك يتيا وحدثني عن مالك عن نافع عن, عن أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليسلى, ليسلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها wani hadisin daga malik daga nafi maula abdullahi bin umar bin al-khattab al-qurashi yake cewa anna abdullahi bin umar lalle abdullahi bin umar bin al-khattab bin nufail bin abdul uzza bin riyah wanda ya mutu shekara 73 daga khalifa na biyu na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa bala fi suqi yayi hutsari a wurin da ake yin hutsari a kasuwa bala fi suƙi ya yi hutsari a wurin da ake yin hutsari a kasuwa sun matawabba'a sannan ya yi arwalla ya yanayin arwallar tashi ta kasance shi ne ya ce hasala wajahu ya wanke huska shi wa ya daihi da hannayen shi wa masa hara'asahu ya shahi kan shi sun madu'iyya li janazatin sannan aka kiraye shi dalilin wata gawa da aka kawo liyusalliya alaiha don ya yi mata sallah hina dakhala almasjida lokacin da ya shigo masallaci kaga siyakin zai karantar da kai a inda abdullahi bin umar ya yi hutsarin shi a kasuwa ne a nan ya yi arwallar shi ya wanke huskar shi ya wanke hannayen shi ya shawa a kan shi a lokacin yi aka bashi labarin da kwai wata gawa da aka kawo ana jirin shi a masallaci ya zo ya yi mata sallah a lokacin na abdullahi bin umar a siyakin hadisin zaka fahimta haina dakhala almasjida fa masaha ala khuffayhi lokacin da abdullahi bin umar ya shiga masallaci kullum sai ya shayi hukun shi sun masalla alaiha sannan ya yi wa wannan gawar sallah kaga ai da kwai yankewa arwalla to shine dalilin da yawa daga cikin malaman da suke kawo hujja shafa akan hufi ana iya raba shi da arwalla saboda kowanne aiki ne daban-daban suka ce dalilin suke kawo hujja da wannan hadisin lalle abdullahi bin umar ya gama arwallar shi amma dai bai shawa ba sai da ya iso masallaci sannan ya shawa akan hukun shi an su daga cikin malamai suke cewa a'a ai abdullahi bin umar a cikin masallacin ne ko a wajen masallacin ne ya yi arwallar shi da ya gama arwallar shi da ya shigo masallaci sai ya shawa dalilin ba a zubar ba a yin arwalla a cikin masallaci sun kawo dalilai akan dalilan da suke kawowa ba a yi ba a zubar da ruwa a cikin masallaci saboda wuri ne wanda yake shi kuma wannan ahara ce mutum yake yi wallahu ta'ala a'lam da wannan sun kawo dalili akan lalle mutum wannan ana iya infisalin arwalla da shawa da huffi yake cewa wa haddathani an malik an sa'id bin abdurrahman bin ruqaysh annahu qala ra'aytu anas bin malik ata quba fabala thumma utiya biwudu'in fatawadda'a faghasala wajhahu wa yadayhi فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه على ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى وانا حديث دقى أنس دقى سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش إمام الذهبي يا كاوش أتكن تقريب التهذيب يا وثقاشي malamin da ake amsa hadisi ne da gunshi yake cewa daga Anas bin Malik bin Nudair bin Dumdum sahabi ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya cikin tabaka ta harko khadimi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya mutu shekara 92 ko 93 da hijira da garin maka zuwa madina yake cewa ata quba shi anas bin malik ya zo quba quba nan ne inda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zamuna kamun ya iso garin makka yana garin madina afon bayan ya yi hijira wanda shine hukuncin sallah a wannan masallacin inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah a nan shine duk wanda ya yi arwalla daga gidan shi ya yi tattaki ya zo nan kuba ya yi zaka'a guda biyu kamar ya samu ladan umara ne cikakka hadisi ne wanda ibn maja ya hutar da shi yake cewa to da ya zo kuba fa bala kuma yana ɗaya daga cikin sunna ta manza Allah sallallahu alaihi wasallama kusan duk rana asabar manza Allah sallallahu alaihi wasallama yana hutawa da gidan shi kai ziyara Quba ya raka'a guda biyu ya samu ladan umara yake cewa ya zo garin ya zo nan Quba fa bala sai yayi hutsari ko yayi bawali summa at summa utiya bi wudu'in sannan aka zo me da makayi na arwalla ko aka zo me da abin arwalla fatawadda sai yayi arwalla fa ghasala wajhahu ya wanke huskar shi wa yadayhi ila al-murfaqaini da hannu hannayen shi zuwa ga idan sau wa masaha bi ra'sihi kuma ya shahi kanshi sun wa masaha alal khuffaini sannan ya shafa akan khuffin shi summa ja'a al masjida sannan ya zo masallaci fa salla sannan yayi sallah aga wannan shi ma yana ƙara karantar da kai sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda sahabbai suka gani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni ya aiwatar shine shafa akan khuffi kamar yanda Anas bin Malik ya aikata qala قال يحيى يحيى بن يحيى ليس yake cewa wasu ila malikun an tambaye imam malik akan mas'ala ta shafa akan hofi aka ce an rajulin tawadda wudu as-salati mutumin da yazo yayi arwalla arwalla irin ta sallah summa labisa khuffaihi sannan ya sanya huffin shi guda biyu summa bala sannan ya tayayi bawali summa naza'ahuma sannan ya cire wannan huffin nashi guda biyu summa raddahuma fi rijlaihi sannan ya mayar da su cikin kawashi a yasta'niful wudu'a shin zaya maimaita arwalla qala fa qala sai yake cewa li yanzi khuffaihi wannan mutumin ya cire khuffin shi guda biyu wa li yaghsila rijlaihi ya wanke kawahuwan shi wa inna ma yamsahu ala al khuffaini man adkhala rijlaihi fil khuffaini huma tahiratani yace wanda aka bashi damar ya shawa akan huffin shi shine wanda ya sanya kawahuwan shi a cikin huffi suna masu tsarki bi tuhuril wudu'i na daga tsarki na daga arwalla ko tsarki na daga arwalla wa amma man adkhala rijlayhi fil khuffaini kaga wanda ya sanya kawahuwan shi a cikin khuffi wa huma ghairu tahirataini wannan kawahuwan nashi ba masu tsarki bane ba ba a yi arwalla ba aka wanke su da ruwan arwalla ba yace bi tuhuril wudu da tsarki na arwalla fala yamsahu al khuffaini ba zai shafa ba akan khuffin shi ba wannan shine fiqhun imam malik kuma akan shi muke tahiya duk lokacin da mutum ya cire huffin shi misalin ya yi arwalla arwalla wadda take arwalla ta sallah da ya gama sai ya sanya huffin shi kaga yana mai tsarki ya sanya huffin shi sai ya yi hutsari ko kuma ba ma bai ma samu ba ma wannan kurin sai ya cire wannan huffin da ya cire wannan huffin ya yi hutsari ya cire wannan huffin yanzu idan ya mayar da wannan huffin ya ce ya shafa a kan shi to babu shafa a kan shi wajibi ne ya sake yin sabuwar arwalla sannan ya sanya wannan hufin sannan hukuncin shafa a kan hufi zai hawo kan shi wallahu ta'ala alam qala yahya bin yahya laysa yake cewa wasu ila malikun an rajulin tawadda wa alayhi khuffahu fasaha ala al-masi ala al-khuffaini hatta jaffa wudu'ahu an tambaye imam malik mutum ne yayi arwalla da ya yi arwalla a tare da shi da kwai hufin shi guda biyu wanda ya sanya su yana masu tsarki yana mai tsarki ya ce fasaha alal masahi sai ya yi rabkanuwa a kan ya shawa a kan wannan hufin nashi hatta jaffa wudu'ahu har sai da arwallar shi ta bushe dukkan guraben da ya wanke sun riga sun bushe kenan lokaci ya ɗan tsawaita ya ce wa sallah sai ya tafi ya yi sallah bai shahi wannan hufin nashi ba a lokacin nan daga baya sai ya tuno a ai lokacin da na yi arwalla bin shayi hufi na ba ƙala imam malik yake cewa liyamsa ala hufaihi wannan mutumin kurmi ya shafa akan hufin shi guda biyu wal yu'id salata sai ya maimaita sallar da ya sallata wala yu'id al-wudu'a ba zai sai ba zai koma maimaita arwallar da ya riga yayi ba kaga wannan kaga ya zo maka da fiƙihun imam maliki ya dace da abinda abdullahi bin umar ya aikata ya yi arwallon shi da ya gama sai da ya zo masallaci sannan ya shafa a kan kwaffin shi wannan kuma wannan shi ne fiƙihun imam malik kuma idan ka ɗauka kan wannan matsalar duk lokacin da mutum ya shiga halin rabkanuwa ko halin mantuwa to wannan mutumin an rigaye an ɗauke mai alƙalami zala alƙalamu anhu kenan shi kuma daga alƙalami ya sauka daga kan mutum ubangiji shi ba zai kama shi ba a kan laki ba kenan lokacin da ya tuno za ya shahi wannan hufun nashi idan ya shafa a sallar da ya sallata sai ya sake maimaita ta saboda an yi ta ba a cike mata arwallarta ba wallahu ta'ala alam wasu ila malikun an rajulin ghasala qadamaihi summa labisa khuffaihi an tambaye imam malik akan mutumin da ya wanke kawahuwan shi sannan ya sanya huffin shi guda biyu sun masta'nafal wudu sannan ya zo ya sake arwalla al-istinaf shine abinda ka fara he ka cire sai ka dawo ka sake shi da farko shi ake kira da al-istinaf a harshen larabci ya riga ya fara yanzu ya zo he ya wanke kawahuwan shi bayan ya wanke kawahuwan shi ya sanya hukun shi wanke kawahuwa sun isa su sanya wannan sun isa su baka hukuncin arwalla ba sa baka hukuncin arwalla ba ta sanya nan ya kawo ya ce da ya wanke da ya da ya zo sai ya wanke kawahuwan shi bayan ya wanke kawahuwan shi sai ya sanya hukun shi da ya sanya hukun shi kai tsaye wannan mutumin sai ya fara arwalla arwalla cikakka a lokacin da ya gama kenan mi zai shafa zai yi akan hukun shi ko tunda ya riga ya sanya imam malik sai ya ce a a mas'alar yadda take liyan zai a hufaihi sun maliyata wadda wani yaksil rijaihi ya cire wannan kufin nashi guda biyu sannan ya yi arwalla sannan ya wanke kawashi sannan ya sanya hufin shi kaga wannan yana me da aka kan wancan hukuncin da Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake bayyana mana hufi idan an yi arwalla arwalla wadda take ta sallah aka sanya wannan hufin a lokacin nan suke daukan hukuncin shafa wannan shine sharadi na ingantuwa akan na ingantuwar shafa akan hufi haka wannan shi ma nan bai koda ya wanke kafar shi ya sanya wani zai ce a ai tsarkakar kafa ce ake nema to na wanke kafata a a he idan ya kasance arwalla ce arwalla wadda take cikakka bayan kai ka wanke kafarka a lokacin nan idan ka sanya hufunka a lokacin nan hukuncin shafa akan hufi yake sama yake hawa kanka idan kwai yi koma bayan haka ba kai ba shafa akan hufi ko da kasa idan ka zo za ka sake wata arwallah wajibi ne ka cire su ba za ka yi shafa a kansu ba ina fata an fahimta wannan shi ne ƙarshen babin sai babi na ga malam yake cewa babu al'amali fil masahi alal khuffaini babi wanda yake mana bayani abinda ake aikatawa lokacin da za a yi shafa akan hufi kinan menene nan malam yake so ya bayyana yaya ake shafa akan hufi tunda ya bayyana maka sharadi na shafa akan hufi kuma jinkirtuwar shawa alwalla da shawa akan hufi yanzu yaya ake shawa akan hufi malik yake cewa haddathani yahya an malik an hisham bin urwa annahu ra'a abahu yamsahu ala al-khuffayn qala wa kana la yazidu idha masa ala al-khuffayn ala an yamsaha zuhurahuma wa la yamsahu butunahuma daga yahya bin ma yahya al-laysi daga malik daga hisham bin urwa bin zubair bin al-awwam bin khuwailid al-asadi wanda al-qurashi al-asadi al-madani urwa bin zubair hisham bin urwa shekara 144 da hijira Allah mai cikawa daga urwa bin zubair bin al-awwam bin khuwailid bin asad al-qurashi al-asadi al-madani wanda ya mutu shekara 94 daga hijira daga garin makka zuwa madina yana ɗaya daga cikin malamai wanda suke faqihai wanda suka shahara tabi'i ne yake cewa annahu ra'a abahu yamsahu 'ala al-khuffaini hisham bin urwa yake cewa na ga babana baban shi kuma malami ne na imam malika yake cewa na ga babana yana shafa akan khuffi yake cewa abin da yake wakana la abin yake cewa wakana la yazidu idza masala al-khuffaini baya dadawa lokacin da zai yi shafa akan khuffi ala an yamsaha zuhurahuma ya shahi saman ko wajen wannan khuffar ko kuma kace ya shahi saman khuffin shi wala yamsahu butunahuma baya shafa kasan huffin shi kenan kaga wannan hadisin yana nuna maka shafa akan huffi ina ne yake wajibi shine shafa akan saman huffi wannan shine abinda ake yi kurum shafa zaka yi akan susetinka ko huffinka kurum ka gama ka gama lissafi sai wannan riwaya ta gaba take bayyana mana da da kwai maganganu na malaman fiqh suke cewa da mutum da zai yi shafa akan ƙasa bai shahi saman ba wallahi lam yajizhu wannan bai wadatar shi a ce ya samu hukuncin shafa akan kofi kinai ina ne ake shafa ana shafan saman kofi riwaya ta gaba wa haddathani an malik annahu sa'ala ibn shihab an al-masai ala khuffaini kayfa huwa فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما wannan riwaya daga yahya bin yahya laisi yake cewa annahu an malik daga malik annahu sa'ala ibn shihab lalle malik ya tambaye imam malik ya tambaye malamin shi ibn shihab az-zuhri imam az-zuhri al-qurashi al-madani al-hijazi wanda ya shahartuwa da az-zuhri shine muhammad bin muslim bin ubaidillah bin abdullah bin shihab bin abdullah bin al-haris bin zuhra bin kilab bin murra bin lu'ay bin ghalib al-qurashi al-zuhuri yake cewa na tambaye imam na tambaye malami na ibn shihab akan shafa akan hufi yaya ake shafa akan hufi fa adkhala ibn shihab ihda yadayhi tahta al-khuff ibn shihab sai ya sanya ɗayan hannun shi ƙasan hufin shi yace wal ukhra fawqahu ɗayan hannun kuma sai ya dora shi saman hufin shi summa amarrahuma sannan ya shude su shine sai ya bi ya shafa wannan hufin nashi ɗaya a ƙasa ɗaya a sama qala yahya yahya yake cewa qala malik imam malik yake faɗi mana yake cewa wa qawlu ibnu shihab fada ibnu shihab ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalika shine mafi soyuwa daga cikin abin da naji akan mas'ala ta shafa akan hufi nan idan ka dauka zaka dauke shi shafa a saman hufi shine wanda abu wanda yake wajibi shafa kasan kasan hufi shi kuma wannan fadila ne shi sun ya imam malik yake cewa yana ɗaya daga cikin ko daga cikin abin da na yi soyuwa a gare ni na daga hukuncin ko yanda ake shafa akan hufi kenan ɗaya idan kai na kasan shi wannan fadila ne kai abu ne wanda yake na fadala kai amma dai wajibi akan ka shine shafa akan hufi sai dai arraje abin da jamhurin malamai suka tai akan shi kurin mutum ya shafa a saman hufi shine abin da yake amma dai murin mu mazhabin mu na malikiya ka gama ƙasa da saman shi yahi saboda saman shine farilla shi kuma ƙasan fadala ce wallahu ta'ala a'lam wannan shine karshen babe wanda yake mana bayani akan shafa akan hufi babe na gaba malam yake cewa babu ma ja'a fi ru'afi babi wanda ya zo zai mana bayani akan matsala ta haƙo shi ne ake kira da arru'a can baya in ba a manta malam ya mana bayani akan amai irin wannan wannan wannan harasuwa idan mutum idan ta same shi lokacin da yake cikin sallah to yanzu yana zai mana bayani akan haƙo idan ya zubo haƙo shine jinin da zai zubo maka ta hanci to yaya za ka yi lokacin da ya zubo maka lokacin da kake arwalla shin zai kashe zai zai zai lalata maka sallaka ko lokacin da kake sallah shin zai lalata maka sallaka ko kuma a'a za ka ci gaba da sallaka inda da wasu suna sannafa shi shin yana iya kasancewa daga cikin abinda yake warware arwalla ko kuma baya daga cikin abinda yake warware arwalla مالك تيوى حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتودع ثم رجع فبنى ولم يتكلم وانا حديث دقى يحيى بن يحيى الليثي دقى مالك دقى نافع مولى عبد الله بن عمر دقى عبد الله بن عمر يرضى الله اشتبتها أقريشي اكي تيوى كان إذا رعف nafin yake ba mu labari abdullahi bin umar ya kasance idan ya yi haƙo lokacin da yake cikin sallah in sarrafa sai ya yi baya-baya ko ya hutu ba sallan yake warwarewa ba fatawadda'a sai ya wanke wannan haƙon ya ce sun maraja'a sannan ya dawo fabana walam ya takallam ya ɗora a kan sallar shi kuma baya magana idan ya yi magana sallah ta riga ta warware amma dai wannan aikin da zai aiwatar baya warware ne sallashi kai tsaye zawwa zai yi ya wanke idan wannan kowar take yayi baya baya ya koma yayi baya baya ya tafi wurin ruwa ya wanke idan ya wanke ya dawo ya ci gaba da sallashi ba tare da ba ya sake wata sabuwar sallah ba nan at-tawaddu yana nihin ya wannan yana nihin me yake da suna wankewa ba ainihin ita ba arwallan ba وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى وانا حديث دقى مالك yake cewa lalle labari ya cimme abdullahi bin abbas yarda allah shi tabbata a gare shi kana yar'afu ya kasance yana yin haƙo yace fayaghsilu dama sai ya wanke wannan jinin da ya huto mai sun mayar ji'u sannan ya dawo inda yake yin sallah fayabni alama kan sallah sai ya dora akan inda ya tsaya daga sallar shi وحدثني عن مالك أن يزيد بن عبد الله بن قسيطي الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يسلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتودع ثم رجع فبنى على ما قد سله daga malik daga yahya bin yahya laisi daga malik daga yazid bin abdullahi bin qusayta bin usama bin umair al-laisi wanda aka yi ya aka yi aka ko ake danganta shi al-laisi al-madani ya mutu shekara ta 122 daga hijira daga garin makka zuwa madina fiqani malaman hadisi sun wasaka shi yake cewa daga sa'id bin al-musayyib ko kuma yake cewa annahu ra'a sa'id bin al-musayyib lalle ya ga sa'id bin al-musayyib ɗaya daga cikin manya-manyan malamai al-fuqaha al-kibar yanda ya mutu shekara ta 90 daga hijira daga garin makka zuwa madina yace ya ganshi yana yin haƙo wa huwa yusalli lokacin da yake cikin sallah yace a lokacin da yake sallah fa ata hujrata ummi salma sai yazo nan ɗakin ko kewayen ummi salma zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallama mata ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa utiya bi wudu'in sai aka zo mai da abin arwalla fa tawadda sai ya wanke wannan hakon da yake yi sun maraja'a sannan ya dawo nan inda yake sallah cikin masallaci fa bana ala ma qad salla ya dora akan inda ya tsaya akan sallar shi misalin ya yi raka'a guda uku sai haƙon ya zubo mai sai ya yi baya-baya ya tahi ya wanke idan ya wanke ya dawo sai ya ci gaba da sallashi ya zo da raka'a shi ta hudu wannan kuma irin abubuwa ko ayyuka wanda ba za su hudda kawai daga cikin sallah ba idan ka aiwatar da su a cikin sallah babu wani laifi akan haka aisha take ba mu labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah can karshen daki yace ta zo ta kwankwara yana sallar ya tattako ya tattako ya zo kofar daki ya bude mata dakin kuma yayi baya baya ya koma kuma ya dora akan sallar shi in dai aikin ba zai hutar da kai ba daga sallar ka ba to wannan halaka ne ka aiwatar da shi a cikin sallar ka ba mai sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu lamanin in muna cikin sallah kaga abinda zai cutar da kai kunama ko maciji ka kashe su kuma ka dora akan sallar ka to shine su malaman hadisi suke cewa to shi kuma kashi irin wa'annan tilas da kai walagigi da za su sun yi can kai can kai can an baka dama akan haka idan ka kare kuma ka zo ka dora akan sallar ka wallahu ta'ala a'lam babi na gaba mana yake cewa babu al'amali fi ru'ashi babi wanda zai mana bayani yaya ake yi lokacin da kake cikin sallah idan haƙo ya zo maka حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختصب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يسلي ولا يتودع wani hadisin daga yahya bin yahya laisi daga malik daga abdurrahman bin harmala bin amru bin bin sana al-aslami al-madani wanda ya mutu shekara ta 145 imam zahabi yake cewa saduqun rubbama akhta malami ne wanda yake yana da rutuba ta saduq amma dai rubbama wani lokaci ana samun shi yana dan kuskure amma dai duk da haka ana amsar hadisai shi yake cewa annahu ra'aitu annahu qala yake cewa lalle na lalle ya faɗa yake cewa ra'aitu sa'id bin al-musayyib yar'af naga sa'id bin al-musayyib yana yin haku fa yakhruju minhu damu sai wannan jinin yana hutawa daga hancin shi hatta tahtasiba asabi'ahu hassi hannaye hassi ya tsotsin sun jike al-ihtisab shine jikewa hassi hannayen shi sun zube saboda me saboda kare wanda yake yi na daga abin da yake zubowa na daga jini daga hancin shi alladhi yakhruju min anfihi jirin da yake hutawa daga hancin shi summa yusalli sannan yayi sallah wala yatawadda baya koma mimita arwalla wannan shine abin da Sa'id ibn Usayd yake aikatawa kenan idan jinin ya zo yana kokarin yayi mi ya kare wannan jinin har hannayen shi suna suna suna suna jika albarkacin wannan jini wanda yake hutawa daga hancin shi yayi sallah ba tare da ya sake arwalla ba وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن, المج... بن, بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج منه الدم حتى تختصب أصابعه ثم يفتله ثم يسلي ولا يتوضع دقى مالك دقى عبد الرحمن بن المجبر عبد الرحمن بن عبد الرحمن مجبر بن عبد الرحمن بن عبد بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي jika ne na jika jika ne na abdullahi bin umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa lalle ya ga salim bin abdullahi jika na umar bin khattab shine salim bin abdullahi bin umar yace ya ganshi yakhruju minhu min yakhruju min anfihi dam jini yana hutawa daga hancin shi hatta tahtasiba asabi'ahu hassi ya tsotsin shi sun jika daga wannan jinin summa yaftiluhu sannan ya murza wannan jinin summa yusalli wala yatawadda sannan yayi sallah ba tare da ya maimaita wata arwalla ba al-iftila shine murzawa jini idan ya zuba a hannu idan ka murza zaka gani yana huta to haka abdullahi haka salim bin abdullahi bin umar yake aikatawa idan jini ya zubo daga hanjin shi ga abin da yake aikatawa kuma yi sallah ba tare da ya yi arwala ba kuma wannan idan ka leka zaka gani yana ƙara tabbatar maka zubar da jini daga hancinka baya ɗaya daga cikin abin da zai warware maka arwalarka ko kuma ya lalata maka sallarka kamar yadda can baya da muka yi akan abin da ya shaye harasuwa da amai a cikin sallah wannan baya ɗaya daga cikin abubuwan da suke warwarewa mutum arwallar shi wallahu ta'ala a'lam da lokaci ba? ba an mida shi ba goma ba ta tsaya daga nan kinan inda kwai tambaya kamun lokacin na ya ƙara su na? sai babi na gawa mala yake cewa babu al'amali fi man galabahu damu min jur'in auru'afin babi wanda zai mana bayani yaya mutumin da jini ya rinjaye shi na daga jini na daga wani wani wani ciwo jini ne yake zuba a jikin shi ko kuma a haƙo ne ya rinjaye shi yaya zai yi a lokacin da yake cikin sallah حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسورة بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب في الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دما wannan hadisin daga yahya bin yahya laisi daga abdullahi bin daga malik daga hisham bin urwa bin zubair daga baban shi urwa bin zubaira yake cewa lalle anna almiswar bin makhrama miswar bin makhrama bin naufal bin uhayyib bin abdumanafin bin zuhra bin kilab al-qurashi az-zuhri al-makki ya mutu shekara ta 64 daga hijira daga garin makka zuwa madina ɗaya ne daga cikin yana cikin tabaka na harko kinan sahabi ne na manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya malaman tarajum suka kawo suke cewa lahu suhba wali abihi suhbatun da shi miswar'in da shi mahrama'in dukkansu suna da suna da rutuba ta sahabbai ne na manza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa tabbas lokacin da أنه أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب في الليلة التي طعن فيها يا باش لاباري للي شيء المسور بن مخرمة يا شقور عمر بن الخطاب يرضى الله اشتبت أغريش أدرن دأك سوكيش عمر بن الخطاب كما ينمك سني يا سامو متوى الشهادة kasancewar ya zo yana sallah abu lu'lu'a almajusi ya zo da wani mashi mai kai guda biyu hanjara mai kai guda biyu ɗan ƙaramin mashi wanda gaba da baya yana da tsini umar ya soki umar yarda allah shi tabbata a gare shi da ya soka kuma he ya ja sai da ya cira har ya cira hanjin shi wannan abin da ya wakana da umar yarda allah shi tabbata a gare shi wannan miswar almiswar bin bin makhrama yake cewa ya shiga wurin umar a daren da aka rigayi aka soke shi fa ayqaza umara li salati subhi sai ya tayar da umar umar yana barci ya tada shi ba dan komiwa dan ya sallaci sallar asuba kaga irin sakakin da muke yi a lokacin da muka ga namu a kwance bai da lahiya sai mu ce bai jin daɗin shi a fiyawa mai lahiya shi kuma wannan da Allah zai kaddara mai mutuwa a cikin wannan halin bai yi sallah ba to kun kai shi wani cikin hali da shi sanya duk lokacin da naka yana kwance an ba shi dama in a wani yanayi ya ga dama in a wani wani yanayi zai iya ya yi sallah ya yi sallar shi ya sauke abin da yake wajibi a kan shi wajibi ne wanda yake fardu aini wani bai iya saukewa wani in a wani hali yake a kwance yake a wannan madama da kai hankali a tare da shi to ku yi kokari ku tada shi wani lokacin sallah yayi in ruwa bai iya taba jikin shi ku kawo mai kwano a kawo mai yayi taimama idan yayi taimama a ce mai kalli inda ya sara a gare ka madama ba iya ko idan ana iya juya shi kalla alƙibla a juya shi kalla alƙibla in babu damar da za a iya juya shi a kalla alƙibla a ce mai kayi ka yi tahayyuli kamar kana yin sallah ubangijinka ya sani kuma zai karba in a wani hali kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kamar sunna yadda ta karantar da mu idan mutum ba zai bai da damar yayi sallah a tsaye to an ba shi dama yayi sallah a zamne idan bai a jingine idan ba ya iya ba yayi a zamne idan ba ya iya a zamne yayi a kishingide in ba ya iya ba yayi a kwance in ma ba ya iya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa aune kai imai ka nuna kurum ka ringa ishara abinda kurum kake yi inda kai zaka yi inda hannu zaka yi shi dai in dai da kai hankali a tare da kai to wajibi ne lokacin sallah idan ta yi to ka kawo wuta kuma wannan wannan wannan wannan jan hankali ne ga wanda suke masu jiya su yi kokari marasa lahiyan su daga an ce lokacin sallah yayi to ku yi kokari ku fadakartar da shi ya tashi yi sallah idan yana iya yin ta azamne yayi azamne in baya iyawa yayi ta a kishin gide in baya iyawa yayi sai yayi ta a kwance kai in baya iyawa ma yayi ta yana mai nuni ya ba kan shi lahiya ya sabke abinda yake wajibi a kan shi to shine yake cewa ga irin halin da Umar yake ciki an yanke shi da kamar yadda ake bayyanawa da kwai ruwayoyi a zaru wanda suka zo Umar da zai sha madara zaka ganta madara tana zubowa daga daga hancin shi daga cikin shi yace to haka wannan halin na Umar yake ga jini yana kwarara yace muka tada shi dan yayi sallah fa qala Umar na'am Umar da aka tada shi aka ce lokacin sallah asuba yayi ya tashi yayi sallah yana cikin wannan muyacin halin yace kware kwa wala hazza fil islam liman taraka salat babu wani rabo a cikin musulunci ga mutumin da ya bar sallah in a wani hali kake to wajibin ka ne ka tsayar da sallah shi ne umar yake wasiya wala hazza fil islam liman taraka sala babu wani rabo a cikin musulunci ga mutumin da ya bar sallah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantar da mu al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sala alƙawalin da yake tsakankanin mu da mu da su wannan ko wannan kahurai shine sallah bambancin ka da su da su shine sallah faman tarakaha faqad kafara duk wanda ya bar sallah yana mai jayayya akan ta to tabbas wannan mutumin ya riga ya kafurci shi ne fasalla umar umar sai ya tashi ya salla wa jirhu ya sa'abu daman kuma ga ciwon shi nan yana zubar yana yana zini yana kwarara a jikin ciwon shi ko a jikin shi wannan jinin nashi wannan ciwon nashi kurum jini yake zubdawa a wannan halin umar yayi sallah kaga wannan yana karantar da kai lalle idan jini yana zuba a gangan jikin mutum to wannan an bai rangwami yayi sallah a wannan halin وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد وانا حديث إمام مالك كده انفرادي دشي الصعب يصعب kenan ya baya daga ciki ai shine ai ya kawo maka ai masala yace mutumin da ya wanke kawash tsaf ya wanke ta amma dai ba ba wankewa bace ta arwalla ba yace shin yana iya yin arwalla yana iya shafa akan hufin shi imam malik yace a'a bai da hurumin shafa akan hufin shi sai dai ya cire hufin idan ya cire shi yayi arwalla irin arwalla wanda aka karanta ta sallah yace sannan ya sanya hufin shi a wannan halin yake da hukuncin shafa akan hufi inda ko wankan da yi wanka ne yayi na na na na na na ibada wanka ne ko janaba ta kama shi ko kuma wanka ne na shiga musulunci idan yayi da ya yi sai ya sanya hukunci to wannan yana da hukuncin ya shafa akan hukunci saboda shi wannan wankan giwa ne dukkan shi ya ya ya kumshi arwalla ya kumshi arwalla ya kumshi arwalla tunda a cikin shi ma da kai arwalla wallahu ta'ala alam in dai da hankali a tare da shi mun yi kitabun ɗahara a can baya an nuna maka an ba wa mutum dama ya yi tsarki da bogi manista jimara falyutar ko haka manza Allah sallahu Alaihi wasallama ya karantar da mu tsarki ba wani abu ne ba ana iya mai tsarki ko da bai iya yin tsarki a mai tsarki in tuhayin da yake tare da shi ba masu wannan ba ne ba ana iya naɗa mai da ra a lullube shi ya lullube almuhim abin da ake so mutum ya sirrace al'aurar shi yana kwance ya yi sallar shi kamar yadda aka umarce shi gwalgwadon hali yadda ya bada da zaran aka ce wani da kwai hankali a tare da shi bai shiga ba cikin koma ba to wannan wajibin shi duk sallah idan ta zo a tana kasa da shi in wani raɗaɗi yake ji ya ba da haƙƙin da yake kan shi saboda da Allah zai mai rasuwa lokacin sallar ya shiga ya huta bai yi ta ba wannan yana da lahi agun ubangiji shi kuma hali ne wanda ake so mutum ya wanye agun agun ubangijin shi lahiya saboda wannan sallah ita ce gimshikin rayuwarmu duk abin da za ka kana isa gun ubangiji harkon abin da za a maka lissafi da shi shine ko harkon abin da za a bincika maka shine wannan sallah idan aka same ta daidai wa daida to tabbas kai ka riga ka sha sauran kayanka ba ruwan duwan da ka taba su an gane na shi ne farkon karatunmu mun yi muka ce wannan suseti yana daukan hukuncin huffi a wada mafi rinjaye ta malamai shi menene huffi shine ainihin lokacin hufi na da lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine takalmin hata wanda za a sanya ya liƙe haɗidan sau to yanzu kuma yanzu dukkan zaman da malamai suka yi akan wannan matsalar sun ɗauki hukuncin jaurab duk abin da za a saƙa shi na daga yadi ko na daga abduka a saƙa shi a liƙe ƙafa da shi ya huce ya huce idan sau to wannan ana ba shi hukuncin aljawrab ana ba shi hukuncin hufi ko in ma ya kasance da koton ne aka yi shi ko kuma a da wani lilon ne aka yi shi ko kuma da wani synthetic ne aka yi shi in dai za a sanya shi ya huce idan sautu ya ɗauki hukuncin hoffi kinan duk lokacin da ka sanya irin wannan za ka shafa a kan shi me ya sanya aka kawo mana wannan rangwamen ba don komi ba sabida mi sabida a rangonta mana yanayin da muke ciki shi sanya aka ce maka lokacin da kake cikin bulaguro kana da kwana uku dare uku da yini uku lokacin da kake cikin gida kuma mazamnin gida kana cikin gari aka baka yini daya da dare daya ka shafa akan hubbunka ba don koyo saboda ka atakura maka duk lokacin da zaka yi arwalla sai ka zare kayi kaza kayi kaza an baka dama shine hukuncin shi hukuncin hatta da wannan yake da suna ranjas wanda sojawa suke sanyawa shi ma duka yana daukan wannan hukuncin in dai mutum ya sa sharadin shine ya kasance mutum ya sanya su yana mai arwalla ka wanke kafarka daga arwalla wadda take cikakka sai ka sanya sosetinka to wannan ya dauki hukuncin shawa duk lokacin da zaka maimaita wata arwalla kurum shafa zaka yi a saman shi shine muka yi bayani akan hada mafi rinjaye shine mutum ya shahi saman kurum ya ba kanshi lafiya sai dai a mazhabinmu na malikiya imam malik yana ganin mutum ya shafa sama da ƙasa saman ta kasance shine farilla shi kuma ƙasan ya kasance wannan fadila ce ƙarin lada ne wawa yake nema abun ubangijin shi wallahu ta'ala a'lam abinda makaranta daidai ta in dai janaba ta kama mutum to wajibi ne sai ya cire wannan hukun to da hukun ya za a yi wanka ita kuma janaba wajibi ne sai an yi wanka kenan wannan in dai janaba ce to wajibi ne kenan in dai kamar da kwai hadisi wanda imamul bukhari ya kawo shi kuma imamul bukhari ya kawo shi haka muslim ya kawo shi ya ce an umarce mu kadda mu cire hukun mu min baulin wala ga'id dan mutsari dan bayan gari ba umarce mu wanke mu cire hukunmu ba amma dai janaba idan ta kama mutu wajibi ne sai mun cire hukunmu saboda mu yi wanka idan mun yi kuma sai mu sanya hukunmu wallahu ta'ala alam in ka ɗauki lissahin ɗakin ummi salma ina kyauta zaton ya ba wa alƙibla baya na tunanin idan ka shiga wannan masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dakin matekun shi haka suke da bitahdid bin san ba ina ne dakin ummi salma ba amma dai da kai sauran matekun shi wanda na san dakunan su wanda da kai alamomi idan ka shiga nan wannan babu salam ana nuna maka dakin Hafsa dakin Aisha dakin dakin dakin wannan ummu salma bin wannan bitahdid bin san ba ina dakin ummu salma ba zai yi amma dai radda ka ta ka bincika ka gani ina ne ɗakin ummu salma shin ana barin alƙibla ko ba a barin alƙibla ba ka'aba ba ba a zagaye yake ba wa'ansu a wannan ɓangaren suke kuma wa'ansu a wannan ɓangaren suke ba zagaye ba ne ba gaskiya ina wannan yake da suna rajjahawa mutum ya yi baya-baya diddan kai huta daga alƙibla shi ne aula shi ne aula tun da bina'i yake a cikin sallah yake da amma dai wannan hadisin bai zo ba ya bayyana mana ba shin abdullahi wannan shi sa'id bin musayyib in da abdullahi bin abbas in da abdullahi bin umar in wanda suka tashi ya suka yi baya baya suka yi sun kalkace da kan alƙibla ko bus karkace ba amma dai insha Allah sati mai zawa zan zo da bayanin sai ya ya ya ya ya ya suka yi baya baya suka yi bus wuta daga alƙibla ba ko kuma ya suka yi amma dai ina da yaqinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Aisha ta zo yana sallah ta kwankwara mai daki zauwa ya yi taƙim-taƙim ya tattako ya zo ya buɗe mata daki ya yi baya-baya ta ce abinda aisha ta bayyana mana ya yi baya-baya koma mawuɗe salatihi inda yake yin sallah gurbin da yake yin sallah hannun kuma bai warware sallah ba bai warware mai sallah ba yanzu duk wani abinda malamai suka ce akan shi shine duk wani motsi da mutum zai yi madama ba zai hutar da shi daga sallah ba to wannan kuma yana cikin sallah wallahu ta'ala a'lam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته اللهم ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ريدا ولنا فيها صلاح إلا قريتها ويسرتها لنا يا رب العالمين اللهم ولا مريدا منا أو غيرنا إلا شفيته وعافيته فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا إنك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك